والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi daren litinin biyu da wata na zulqa'ida hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da nawa ne yake 20 da daya da wata na biyar watan mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun fikihu a wannan majalisin mai tarin albarka a cikin wannan masallacin na annur da yake prime casis a wannan gari mai tarin albarka na tawa muna cikin littafin al-muqaddimatul iziya lil jama'atil azhariya wallafar abil hasan ali al-maliki ash-shadili alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na uku a cikin jerin darussan wannan littafi kusan kuma darasi na 38 a cikin jerin karatuka da muke gabatarwa a wannan masallacin na An-Nur. A satin da ya gabata mun kai ƙarshen bayanin da mali yake muna a fasalin abin da ya shafi waton game da sha'ani maitatul adami abin da ya shafi hukuncin maskai da da makamancinsa. Da ka yau za mu tashi sabon karatu ko? Mali ce faslun fasli da yazo ya rarrabe mu tsakanin abun da ya wuce da kuma abun da zai zo nan gaba tajibu iza izalatun najasati an thawbil musalli wa badanihi wa makanihi mal yace wannan sabon fasli ne bude sai ce faslun fasli akan abun da ya shafi hukumul najasa hukuncin najasa a addinin musulunci mal yace tajibu izalatun najasati ya wajiba gusar da ƙazanta annajasa shine ƙazanta annajasatu ƙazanta to malace ya wajiba a gusar da ƙazanta an saubil musalli a tufafin almusalli wanda yake nihin yin sallah kaka fasara da cewa mai yin sallah almusalli bi ma'ana allazi almuridu sala ko allazi yuridu sala wanda yake so yake nufin yayin sallah shi ake nihi da shi to malace ya wajiba a gusar da ƙazanta daga tufafin wanda yake niyyar yin yin sallah wa badanihi haka ma ya gusar da ƙazanta game da abin da ya shafi jikinsa wa makanihi da kuma abin da ya shafi waton wurin da zai yi sallah ashe ana buƙatar wanda zai yi sallah ya lura da ababe guda guda uku na farin tufafinsa na biyu jikinsa karan kansa na uku kuma wurin da zai yi sallah dole ya kasance tufafin da za ka yi sallah da su tufafi ne masu tsarki babu najisa ta tare da su ina fatan mun fahimta idan ka ce najisa dangin bawali da kashi da mani da mazi da sauran ababe wanda suke kawa da da wannan abu wannan wajibi ne mutum ya tabbatar tufafin da zai sallah da da su babu najisa a ciki domin idan yayin sallah da najisa ta tare da wannan kayan to sallar bata bata yi ba haka abin da ya shafi jikinsa ya tabbatar babu kazanta a tattare shi ma'ana ya zamanto ko yayi wani kashi bai wanke ba ko yayi wani bawali bai tsaftace kansa ba da makamancin wani ya zamanto ko yana tare yana cikin hali na mazi ay mani ko kuma cikin tana cikin hali na jinin haila da jinin biki wannan baya halitta ta yi sallah face sai ta gusar da wannan abun sai ta yi wanka domin tsaftace kanta daga cikin wannan wannan kazantar ina fatar mun fahimci mun fahimci karatun mafhum طيب ومكانه da kuma wurin da za yi sallah wurin da za ka yi sallah dole kasance wuri ne tsaftatacce wanda babu najisa a kansa babu kazanta akan akan wannan wurin dole ya zamanto inda za ka yi sallah wannan wurin waton babu wani abu na kazanta a tare shi ba na ya zamanto ba wuri bane wanda ke da kai shara ake zubda shara inda bai kamata ba a yi sallah ko kuma inda ake yin bawuli da makamancin wurin da ke da kai najasa malace huwa ma tumasuhu a'da'uhu idza kana zakiran laha qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq da yake zancen gudda kazanta sai ce huwa ma tumasuhu a'da'uhu shine abun da gabobinsa suke shafa abun da gabobinsa yake mi yake shafawa duk abun da gabarsa za ta shafa na wanda za ma'ana zai iya taba ta kenan ko kenan ya ganta abun da yake yana gani don ne da baka gani baka babu hukunci akan ta ina ba da mu fahimta da mutun zai zo yayi sallah bai san ba a tufafinsa akwai wani abu na na bawali misali baya da laifi sallar tayi amma idan har gabobinsa yana tabanta yana ya ganta to wannan sallar ba ta yi ba ina ba ta mafi amma in baya gani ka wannan hukuncin wannan hukuncin sallar salafiya lau take idza kana zakiran laha idan ya kasance yana mai tuna da ita wannan najasar idan ya kasance yana mai tuna da wannan najasar kuma qadiran ala izalatiha yana da ikon gusar da wannan wannan ita najasar bil ma'il mutlaqi da ruwa sakakku ruwa al-mutlaq al-ma'u tahir al-mathhur ruwa masu tsahi masu tsarki al-mutahhar afwan masu tsarki kuma tsarkewa shine al-ma'ul mutlaq sakakku ruwa wannan wanda bai fara yin sallah ba ake zance akan sa wanda bai fara yin sallah ba to dole in akwai ne sa a tattare da tufafinsa jikinsa wurin da zai sallah ya gusar da wannan najasar da ruwa da suke tsarkakakku masu tsarki masu tsarkakewa wannan mu yi karatu akan sa wanda kuma yana tare da wannan najisar ba ya manta ba in ya manta Allah ba zai kama su da laifi ba domin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abunda kai bisa kuskure Allah baya kaka maka da laifi haka manzon Allah sai ya cewa yace inna Allah tajawaza an ummati thalatha Allah ya yafewa ya doke wa al'umma ta abu guda uku abu guda uku Allah baya kama al'ummar manzon Allah da laifi a kansa abu na farin annisiyani duk abunda suka yi bisa mantuwa duk abinda mutum yayi bisa bisa mantuwa Allah ba zai kama su da laifi ba abin nabi abinda aka tilasta mutum agun yin sa abinda aka tilasta mutum akan yin sa ba kuma kuskure abinda kai bisa kuskure Allah baya kama ka da laifi Allah subhanahu wataala ya ya dakar da mu malike to falau azalaha bi ghairihi wa salla lam tasihha as-salah falau azalaha da za a ce wanda zai yi sallar da za a ce wanda zai yi sallar ya yi salla da najasa bai gusar da wannan kazantar ba ta hanyar abin da ya cancanta ya gusar da shi ta hanyar ruwa a tahir al-mutahhar ruwa masu tsarki wanda ya kamata suke tsarkakewa ko to mala yace lam tasihha as-salatu sallasa bata bata inganta ba bata yi ba mutun ne yazo yayi salla mutun ne yazo yayi salla yana tare da cewa jikinsa akwai najasa sai ya dauko ruwan da ba sa tsarkakarwa sai ya wanke wannan najasar da wannan ruwan to idan yayi sallah a wannan hali sallarsa ba ta yi ba shi da malaka su mu fahimta yanzu misali muka ce daga cikin ruwan da ba sa tsarkakewa misalin ruwan da ruwan da sikari suka shiga a cikin afwan ruwan da suke da kazanta a wani ruwan gwallo suka shiga cikin ruwan to sai mutun ya wanke abun ruwan tufafinsa da shi kaga wannan baya bai wadatar masa ba dole sai ya samu ruwa tsarkaka kusan nan yayi amfani da su gun wanke wanke tufafinsa ina fatar mun fahimta amma kai idan yayi sallah idan mutun yayi sallah da najasa bai tuna ba kuma bai da ikon gusar da ita to sallar sa muka ce tana nan lafiyar talau shi ma da sharadin idan ya kasance lokacin sallar ya kusa fita in ji wasu malamai misali mutum ne ya yi sallah da riga ashe saman rigarsa akwai mani shi ya manta akwai abin mani a kai kaga zai wanke ko ya karkare ko to bai yi ba bai wanke wannan maniyin ba sai ya je ya yi sallah da ita sai da ya yi da sallah sai ya tuna cewa wannan rigar ko kuma yana cikin sallar ƙarshen ka a ƙarshe sai tuna cewa wannan rigar tasa akwai mani ta tare da ita to nan malamai su masa hukunci guda biyu hukuncin farko shine idan zai iya sallah mai sallar zai ci gaba ne da sallar idan idan ya san cewa lokaci zai wadatar masa bayan wannan sallar bayan wannan sallar da yake yi kamar in ya ida ta akwai lokacin sallar bai fita ba zai iya yin sallah wata ya je ya wanke wannan kazantar ya zo ya sake sawo sallah lokacin sallah bai fita suka ce to zai yanke sallah ya je ya wannan ne kun fahimta idan kuma ya zamanto lokacin bai wadatar da shi babu lokacin da zai iya tafiya yayi sabuwar sallah lokacin sallar ya kusa fita to wannan sallar ta wadatar masa ba sai ya sake sabuwar sallah ba inji inji malumai wallahu ta'ala a'lam wa ajal malai ce falau azalaha da za a ce shi wanda yake ni wanda yake ni sallah zai gusar da kazantar bi ghairihi da wani ruwan da ba masu tsarkin ba masu tsarkakewa wa salla kuma yayi salla a wannan hali lam tasihha as-salatu sallasa bata inganta ba bata yi ba wa idza saqata 'ala al-musalli wa huwa fi as-salati najasatun idan wata kazanta najasa ta fado wa mai salla mutun ne yana cikin halin salla yanzu wancan bai fara ba wannan kuma yana cikin salla ne sai wata najasa ta fado masa na daga cikin najasa misali jini najasa ne ko mun yi karatu akai jini najasa ne na jini na na na haila na makamancin sa duk jini najisa ne to mutun ne yake sallah to kuma sai misali sai jini eh wani abu najisa ta fito masa ko idan ko mani mu doki misalin mani ko bawali sai ya samu fitowar ba mani yana cikin sallah to wannan sallar malaka cewa batalat salatu sallalalaci kun fahimta haka abin da ya shafi abin da yake najisa idan ya abu kamma wanda yake yin sallah to sallarsa ta lalace mace ce take yin sallah mu doka bangaren mata su suke fama da wannan bangaren jiri ko mace ce take yin sallah sauranta tana cikin tahiya ko kuma ta ta zo ruku'in karshe sai jini ya zo mata tajis kwararar jini a jikinta to wannan sallar ta lalace ba wannan sallar ina ba da mafahimta mafhum shine cewa idza saqata alal musalli wa huwa fi salati najasatun batalat salatuhu idan wata najasa ta sabka akan mai sallah da sharadin ya zamanto wannan najasa ta sabka akan sa ne a jikin sa ne a jikin sa ne amma idan wani mushe ne wani daga cikin abin da muka ambata na najasa sai ya fado a inda mutun yake sallah gefe sa baya cika da sallar amma idan abun ya fado a kanka musallar ta samu ta samu matsala ta samu matsala ina ba da mafahimta mafo mun karanto a satin daga cewa idan mutun yayi amai amai ba nisa bane sai in abincin da mutun ya ci yami ya canza kala to tambaya anan mutun ne yake sallah sai amai aman da ya ya canza ya canza kala sai ya gudun sallar saki na'am mutum ne yana sallar farilla sai ya yi amai cikin sallah a halin da yake cikin sallah kuma wannan aman da ya yi ya canza daga yanayi abincin ya canza daga yanayin da yake ya hukuncin sallar saki to ganin da yasa ta fado masa ko to batalat salatuhu kenan ina ba ta mu fahimta saboda da amma idan ya kasance wannan aman bai canza ba daga yadda yake da yadda abinci yadda ya ci abincin haka ya maido sa to ya hukuncin sallar tarar lafiya lubana sa ta tarda altar da shi wakaza idza zakara wa huwa fi salati annabi thawbihi aw badnihi aw makanihi najasatun haka ma idan mutun yana cikin sallah sai ya tuna cewa eh a jikinsa ko a jikinsa ko a hohurin da yake sallah ko najasa sallar ta lalace kana cikin sallah sai ka tuna cewa ai rigarka dazu yaro ya mata bawali kuma yaron ya girma kuma baka sa ruwa ba to wannan sallar kai ta tashi daga aiki zaka yanke ka je ka wanke wannan kazantar sai ka dawo ka sake sabuwar sabuwar sallah ina ba dar mafahimta mafo tayyib haka wurin da mutun yake yin sallah sai ka tuna cewa ashe tafin da kake sallah akan sa wani abu ne sa ya same sa kuma baka wanke ba kaga baya yiwa kai sallah akai sai ka sai ka wanke wannan abun وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا بمثلثة أي سخينا جالت الصلاة عليه مطلقة إذا متن يضو ينسلى سيكسنتي أئند زي يسلى أكي أئند زي يسلى أكي أكوي نجسة الأمين تورا أبنا أئند زي يسلى أكي أكوي نجسة تفين ديكي سلى أكي سأكوي نجسة سمع sai ya dora masa wani abu mai yauni kun baita sai ya dora wani abu mai yauni a kai to wannan abun ya wadatar masa ba sai kun fahimta ba kai ne ka shefe da tafi za ka yi sallah kana cikin sallah sai ka tuna cewa ashe ko kuma za ka yi sallah sai ka tuna cewa akwai nashi a kansa to kuma a jikinka mai sharin akwai barna rawani kaga yana da yauni ko bai da yauni yana da yauni ko to sai ka dauko wannan barnan ka tsora a inda da shi take to ya wadatar maka ina ba ta mafahimta ba ku gane ba na'am mas'ala ce ta a inda mutum zai yi sallah akai kai ne ka zo yin sallah kana cikin sallah sai ka tuna ka fara sai ka tuna ashe abinda kake sallah a kansa akwai najasa ta shiga najasa din kana gani to kuma sai a tattare da kai akwai wani abu mai yauni misali muka ce barna sai ka cire wannan barnar sai ka dora a inda najasa take sai ka rufe wannan najasar to shikenan wannan abin ya wadatar maka zaka ci gaba da sallar ka kun gane yanzu mafhum tayyib waja'ala alaihi satiran tahiran amma da shar'in wannan abun da zaka dora ya zaman to abu ne me mai tsarki dole sai wannan abun da zaka dora ba dole sai barna ba duk wani abu mai yauni wani raga ne wani bargo ne ya zaman to mai tsarki ne sannan kuma kasifan mai yauni ba sake sake ba haka reretu ba reretu ba abu mai kabri ba leje ba eh a rawani mai kabri ai yana samun mai kabri ko akwai mai kabri kuma akwai wanda yake wanda mara kabli to ana yace kasifan abu mai zaman to mai kabri ai ko da bai da kabrin kana iya ka nade sa ka limke sa ko sai ka dora kaga an samu kabri anan ai ko kuma najisa ce sai ka rihe sai ka rihe wadan ka rufe wannan gurin da najisa da take mafu yace kasifan ma'ana mai kabri bi musallatati da sa'un shi mai musallata, sa mai ɗan ɗa'u guda, guda uku. Ai, tsakinan ya ce shi ne abin mai yauni, abin mai yauni, ya ce, Jazati salatu alaihi mutulakan ya halitta a yi salla a kansa kai tsaye, ya halitta a yi salla kan wannan abun kai tsaye, tunda ka ɗora masa abun da ya rihe wannan najasar. Ba ƙara gaba, mun bance wannan matsalar. ya ce a'ani lil maridi ina nihin wanda baya da lafiya ina nihin wanda baya da baya da lafiya ma'anar wanda bai da lafiya kenan wasahihi alama rajjahu ibn yunus da kuma wanda yake da lafiya akan abin da ibn yunus ya rajjaha akan abin da ibn yunus ya rajjaha wannan mas'alar suka ce da wanda bai da lafiya da mara lafiya da wanda ke da lafiya dukan su daidai ne za su iya amfani da abu mai yauni wajen rihe na jasa da suke sallah a kai don su ci gaba da yin sallarsu ina fatar mu fahimta wannan babin jama'a ya karantar da mu ababe kamar haka cewa na farin gudda kazanta akan jikinka wajibi ne gudda kazanta akan inda kake inda zake sallah wajibi ne gudda kazanta a tufafin ka shi ma shi ma wajibi ne sannan kuma idan mutum yana sallah kuma ga najasa a tattare da shi to wannan sallar ta lalace zai yanke sallah ne amma idan akwai lokacin da idan ba lokaci to kuma babu laihi akan sallarsa sai kuma mas'ala ta garshe shine idan mutum yana sallah ga wurin da ke da nesa to zai nemo abin da yake da yauni ne ya dora akan sa dan ya samu ci gaba da yin da yin sallarsa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai fasali na gaba ko mala ce faslun fasali da yazo ya rarrabe mana tsakanin abin da ya wuce da kuma abin da zai zo يعفى عن يسير الدم عن يسير الدم مطلقا أعني سواء كان دم, دم حيد أو نفاس أو ميتة رآه في الصلاة ما ليتي يعفى أنا رنغم تاوى مسا رنغم يكو مي رنغمي نعم أنا سوقا وأن سوقا شيني رنغمي ثم ليتي يعفى أنا رنغم تاوى أنا سوقا ما ay an yasiri dam akan jini dan kadanni da ya fita akan jikin mutum kadannin jini da ya fita a jikin mutum ko ya awa ya hawa kansa da ya gani a jikinsa to ana arangonta masa ma'ana ba zai yanke sallah ba malace mutlaqan kai tsaye mutlakan kowane irin jini ne ina ba ta mun fahimta in dai jinin dan kadanni ne in dai jinin dan kadan ne yasir ne abu ne kadanni mai sauki to malai ce an rangwanta maka wannan abun baya illa ta sallatan annabi adam mafhum sai yace sawa'un kana dam haidin ba bambance zamanto jinin haila ne au dama nifasin ko jinin biki da jinin haila da jinin biki idan dan kadan ne malai yace baya bata sallar mai yin sallah in har jinin ɗan abu ne ƙilis baya ba ta sallah ana rangonta masa ana rangonta masa au mai tacin ko kuma mushe musa mushe aiko maskai to shi ma ana rangonta mu wannan abun eh ra'ahu fi salati da ya sa a cikin a cikin sallah au kharijaha ko kuma a wajen sallah min jisdihi min jasadihi daga jikinsa au ghairihi ko kuma wani jikin nasa abinda malaka nihi idan mutun yazo yin sallah sai ga jini dan kadan yana cikin sallah ko kuma ya fita daga cikin sallar sai ga jini kadan a rigarsa jini kadan a rigarsa wannan jini ya zama to ga namiji jini ne na jimuwa da makamancinsa ko da mace kuma jinin haila ne da makamancinsa sai zama to jinin dan kadan ne ta gansa a jikin dan kadan ne ba bai taka kara ya karya ba ina ba ku fahimta to wannan an rongwanta baya ga cikin abin da zai kawo cikas a cikin sallah Allah ya sa muna gane abin da nake so mu amma hararo abin da malai yake karantar da mu mun fahimce sa haka haka abin da ya shafi wajen sallah mutum sai sai da ida sallah sai ga ga abun jini a jikinsa amma jinin dan kadan ne bai ba da sallarsa bai ba ta sallar ba au kharijaha fi salati au kharijaha cikin sallah ne gansa ko kuma wajen sallah a cikin sallah ne mutun ya ga wannan jinin ko kuma a wajen sallah baya bata sallar wanda yake yin sallah min jasdihi a jikin ne kuma au ghairihi ko kuma a wajen jikin ne ma'ana a jikinka ne ko a tufafi ko a wurin da kake yin sallah wurare guda uku ne kenan ko ko a jikinka a saman fatarka ko kuma a saman tufafinka kayanka ko kuma a wurin da za ka yi sallah in dai jinin ɗan karani ne malam ya ce baya daga cikin abin da zai ɓata sallar an rangwanta maka ba ba tsananta ba akan wannan sai malam yake cewa mun fahimci wannan aiko jini idan mace ta yi sallah misali mace ce ta je ta yi sallah da ta ira sai ta ga abun jinin haila a tsananta abun jinin haila kaɗan ya gudun sallah ta yake Na'am? Akwai sallah ta ko? Amma inda yawa ne fa, babu sallah. Kai ne ka zo kana cikin sallah sai ka ɗanga kayanke kaza misali, sai ka ga abun jinin, ɗan kaɗan ta tsargo maka, sai ka gasa a jikinka ya hukunta sallah yake, akwai sallah. Amma da mai yawa ne wannan sallah ta samu matsala sai ka wanke wannan najasar domin jini, najasa ne. Mun bai ci karatun ko? to shi ne abinda malai yake so mu gane kuma Allah ya sa mun gane wannan mafu tayyib sai na'am eh eh eh eh liman ne yake sallah sai jini yake fita ya samu jimuwa jini yake fita a jikinsa shi bai sani ba kace bai sani ba ai mun karanto hadisi dazun nan duk abinda mutum bai sani ba kai Allah bai kama sa laifi duk abinda mutum bai sani ba Allah baya kama sa da laifi yanzu misali bari in baka misali mutum ne ya musulunta misali mutum ne ya musulunta sabon musulunci ne to bai san a musulunci shan giya haramun bane kawai dizitar na yi kawai sai ya yi zangiya sai ya zo ya kwalbe da kansa a musulunci bai da laifi saboda dalilin bai bi ba bai sani ba amma da ya san cewa a dokar musulunci haramun ne shan giya ya sha yayi laifi amma tun da bai sani ba Allah ba zai kawo shi da laifi ba ina ba da mafahimta kusan musulunci abu ne wanda ke da tsari kware da gaske akwai tausayawa kware akwai tausayi sosai a cikin addinin addinin musulunci Allah ya Allah ya samu fahimta Allah ya gane da mu mala yace wa yasir alqayhi sadid da kuma kadannin alqayhi sadid shine ruwan kurji da suke fitowa ruwan da suke fitowa na kurji idan mutun yayi ya jimu akwai wasu suke tattaruwa tare da shi ko wasu ruwa da suke suke fitowa to wannan wannan ruwan kazanta wannan najasa ne mun karanta satin da gabacewa najasa ne to sai wannan ruwan ya fito maka amma kadanni kana cikin halin sallah to bai taba sallar ka ba amma in kuma diyawa ne to kuma an samu matsala saboda akwai sa ta tare da ta tare da mutum ina ba da mu fahimta wal yasiru ma duna dirham malaci abinda ake ni da al yasir ana ta cewa al yasir al yasir to miye wai al yasir sai ce shine ma duna dirham abinda bai kai dirhami ba wal muradu bid dirham abinda ake ni dirhami anan أي بالدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الزراع من البغلي إذن كانوا يكي الفدري أي كوسا كافدا أبنان أبنان كفر قباء تا ta ta ta alfadari me yake ce mata kafar kafa ta gaba ta daba me yake ce mata ta da suna eh eh a ko ne suna da gare ta da Hausa to kafar shi ta gaba shi da a samu kamar wani dan ron haka in ka dake alfadari alfadari yana da wani dan ron a a kafar ta gaba to wannan dan ron kin shi da ake ni da dirham to irin wannan baya cutarwa cikin sallar me me sallah ina fatan mun fahimta wa an asari ad-dummali haka kuma an rangwanta game da abin da ya shafi kufan maruru musa maruru ko maruru idan mutun ya yayi maruru ai yana barin alamu a jiki ko to wannan abun abun da ya bari na na kufai na alamun baya ga cikin abun da ke cutarwa game da mai sallah mafhum idza lam yunka idza lam yunka au ay lam yu'sar idan har ba a matse sa ba idan har ba a matse marurun ba idan har ba a matse sa ba to baya ga cikin abin da ke kemi ke bata sallah amma idan aka matse to wannan ruwan mine ne miye hukunci su a musulunci najasa ce idan idan ya tabe kayanka najasa za ta dimi ta tabe jikinka ba sai kun gane ba wai maruru idan ya fito wa mutum sai aka matse sa sai suka wannan ruwan suka tabi jikinsa to jikinsa na sa ta taba wannan dole sai ya wanke wannan wannan wurin mun fahimta in kaya ne in wanda zai salla amma in ba a matse ba baya cutarwa baya ga cikin abin da zai taba sallar sa wallahu ta'ala a'lam mali yace wa andam mil baraghifi haka kuma abin da ya shahi jinin albaraghis albaraghis satin da gabata na ga muku sunansa a a turanci ko muka ce bargus me sunan shi mun yi zancen sunan shi anan wanda wasu malamai suna kiran albaraghis da da kaska ai musan kaska ko eh kaska bitai mai shan jini ya ake ce mata da turanci ba ƙiya ba ce a bukin da turanci ƙiya ce ku kaska eh shi ne ƙiya to fisuwa p-u-c-a eh oge to dangen duka dai dange su dange ne ko almuhim shi albaraghis a larabcin ka doka in ka doka zai baka wani abu ne kamar yana kama da kaska ta bangaren kamar yana kuma yana kawa da da da da abun nan da da me yake da suna kenkeso eh shi ne a turanci a ce masa fis yana kawa da kyankyaso sai dai ba kyankyaso ba ne to me ake ce masa da hausa shi ake ce ma da turanci peace a da larabci a ce masa albarhus wallahu ta'ala alam mala yake cewa watinil matar da kuma caban ruwan ruwan sama idan aka yi ruwan sama idan aka yi ruwan sama wannan ruwan sai caban ya sai mai misalin mai moto ya zo ya ya watsa maka ko mai mota ya zo kawai ba ya gani ba da gangan ba kawai sai ya watsa kasu a kuma su yi da ganganci kuma akwai wanda Allah ya gani ba da ganganci ba ne ko to sai ya watsa maka to wannan taban baya da cikin abin da zai zama to najasa ba najasa bace ko bayanta ruwan ruwan Allah ne aka yi ruwan sama sai kawai suka watsu akan ka tabo yau ruwan suka watsu akan ka to wannan ruwan ba najasa bace baya da cikin abin da zai hana ka tahiya masallaci ka ce a'a ai najasa ta tabe ka ba ta cikin najasa ina ba da mun fahimta amma da sharadi suka ce in wa in kalatin qadratu fihi ko da ko akwai kazanta idan mutu ruwan akwai kazanta a ciki sai in kazantar ta fito fili an ganta kiri da muzu irin ruwan kashi ne ruwan bawali ne ga suna an fito fili kiri da muzu an gansu ana ganin alamu ana ganin abun a fili to a lokacin ne wannan ruwan za su zamanto na kazanajasa a jikin amma in har ba a ganin kazanajasar kazantar ko da ko akwai ta a ciki to bai cutarwa mun bayyanta na amal ismail a dinga tambaya wata kila zan abun nan eh eh eh eh ba sa cutar gebe ba ruwan sama bane ba sa cutarwa sai in akwai kazanta kaga kazantar dewa a ciki ta bayyana kiri da muzu to lokacin ne abun yake kamar ruwan gota eh da makamanta amma in dai ruwan san ruwan san muka ce ba mu ce ruwan kwata ba akwai bambanci tsakanin ruwan kwata da ruwan sama eh su ruwan kwata ne sa ce amma ruwan Allah ko ba ne sa bane masu tsarki ne daga daga yau duk wanda mai mota yazo ya watsa mai ruwa zai je masallaci kawai ba sa ka wanke wanke ba je ke sallar ka na in dai ruwan wanki ne wannan kazanta ne in sai an kare ruwan wanki ne da ruwan mani da duka a wanki ki a zuwa zaman jeje wannan kazanta ne kuna zance ruwan sama ne ba ruwan sama kawai ruwan Allah amma irin ruwan da za a zubo na gida daga san abin da ke cike ba sun yi makal makal kamar an dafa malku sai irin wannan ruwa sai ka nemi ruwa ka wanke saboda nisa ce mun fahimci karatun wallahu ta'ala a'lam malace aw yakuna laha aynun qa'ima ko ya zamanto ana ganin ta ko kuma ya zamanto tarin jaya a cikin ruwan wallahu ta'ala a'lam faslin karshe da zamu karanta ko akwai lokaci faslun fara'idul wudu'i fasal da zai kanta da mu farillan arwalla yanzu mun kare zancan abin da shayi dangin najisa an yi zancan ruwa an yi zancan duk abin da yake najisa yanzu mun gano sa abin da ba najisa ba shi ma yanzu mun gano sa sai mu je da arwalla malai ce fara'idul wudu'i sab'atun farillan arwalla guda bakwai ne gun malaman malikiya gaba ɗaya guda bakwai ne sabanin wasu malamai wanda ba malikiya ba suka ce guda biyar ne wasu ma suka ce guda hudu ne malaci al'ula farilla na fari idan aka ce alfardu shi da abinda ubangiji ya umarci ka da ka aikata abinda ubangiji ya nemi ka aikata aikatawa ta tilasta doli shi ne farilla abinda Allah ya nemi da ka aikata shi a bisa tilas shi ake ce ma farilla duk abinda aka ce ka yi sa kuma bisa tilas tilas ka yi to wannan farilla ne idan ka kamar sallah farilla ce azumi farilla ne zakka da mai kudi farilla ne aikin haji da mai kudi farilla ne ba wani kira kace annabi ibrahim bai kira ka ba wa yake kira da ba ba wani annabi ibrahim bai kira ka ba kawai niyya ce kawai ka kullu niyya alaji kawai malaka kama hayya ga ka labbaik allahumma labbaik ina ba mu fahimci karatun ko masha Allah mali yake cewa al'ula na farin anniyatu yin niyya niyya farilla ce kudurtawa a zuci wannan wajibi ne ka kudurta a zuci wahiya alqasd bil qalbi shine mutun ya kudurta a zuciyarsa a zuciyarka ka kudurta cewa idza kai arwalla domin gudda duk wai don ka samu don ta halitta maka yin bautar Allah subhanahu wataala domin ba a ibada ta sallah da tawafi sai da mi sai da arwalla inda ghasli wajhihi wannan ne malik da gwata da aiki wajen wanke fuskar sa ma'ana mutun zai kudurta niyyar yin niyyar yin arwalla ne a lokacin da yazo wanke huska idan a fahimtar malam anan ba fahimci abin da kyau lokacin da ka zo za ka wanke bakin hannaye ka kwarkwara baki ka shaƙa maci duka wannan ba za ka kulla niyya ba sai in ka zo wajen wanke huska wannan kuma cika karo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa niyya na tayin tun farko abin da sama ne ce inda wajihihi wajen huska saboda a qur'ani mai girma Allah ya fara da huska ne yace ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati fagsilu wujuhakum kaga sai aka fara ku wanke fuskokinku to kenan in in za a fara za a kudurta niyya to ana dokan niyya ne a ina a wajen wanke fuska to sai mu ce musu Allah ya kara wa malan nisan kwana da imani da ikhlasi ya ji kansa kuma amma niyya ana ta ne tun kafin a fara arwallah mun fahimci karatu tun kafin zaka fara zaka fara Allah zaka kudurta niyyan yin arwallah don bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Mafu? Tsayyid. Ya ce, Auraf a hadithi ko kuma ɗauki gudda hadithi, to miya hadithi. Hadithi shi duk abin da zai haramta maka yin arwalla, yin sallah. Duk abin da zai haramta wa mutum yin sallah shi shi hadithi. Idan mutum ya yi bawali baya iya yin sallah sai ya mi, sai yayi arwalla haka idan mutun janaba ta kama sa baya iya yin arwalla sallah sai yayi sai yayi wanka shi yasa hadisi kashi biyu ne akwai alhadisul asghar akwai alhadisu alakbar akwai hadisin da kawai in kai arwalla ta wadatar yanzu misalin mazi idan mutun mazi ya fito masa kai arwalla zai kawai ta wadatar masa idan mutun yayi bawali arwalla zai yi idan mutun yayi bayan gari arwalla zashi amma idan mutun jinin haila mace jinin haila ya zo mata dan ta yi arwalla bai ba ta damar ta je ta yi sallah sai ta yi wanka idan mani ya fito mutum ko da bai yi jima'i ba in mani ya fito mutum ko da ku a mafalki ne ko ta hanyar wasanni ko ta hanyar kalle-kalle sai mani ya fito masa to zai yayi wanka zai samu damar yin ibada ta sallah ina fatar mun fahimta wannan kaga alhadisu al-akbar kenan to sai malai yake cewa aw istibahata ma kana alhadisu mani'an minhu ko kuma halittar da abin da hadasi yake hana wa mutum yi shi hadasi na hana na hana ɗaukar alƙur'ani mai girma hadasi idan mutum bai ya yi bawali ba a son ya ɗauki ƙur'ani sai ya mi sai ya yi arwalla idan mutum na cikin janaba hatta ruwa in ji wasu malar suka ce ba a yarda ba ya sha sai ya yi arwalla eh agun wasu malumai idan mutum na cikin janaba har ruwa ba ya zaka sha ba sai kayi arwalla eh ina ma da kun fahimta kuma sun kawo dalilai masu ƙarfi ba suka ce matsalar da ke da kwai zama da janaba shi kansa yana da illoli kware da gaske shi yasa ai manzal sallan ya ya rakhasa da wanda bai iya wanka kai tsaye yayi yayi arwalla wanda wani lokaci muka samu dama za mu baje abin yadda ya kamata ya fito fili kowa ya gano irin matsalar ke ciki in mun zo a cikin babin abin da shahi wankan janaba da ikon Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta sai ma nace athaniyatu farilla ta biyu ghaslu jami'il wajhi wanke gaba ɗayan fuska mutun ya wanke dukkanin fuskarsa wa hadduhu iyakar fuskar inda ake ce ma huskan tulan a wajen tsawo a longerkinta مالك يقول من منابيت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن ana kiran huska daga inda matsarar gashi take fitowa inda gashin mutun yake tsira matsarar gashi wanda yake almu'tad sananne ga kowa ai kowa ya san gashi yana matsararsa daga goshi ne ko to daga wannan goshin daga nan inda gashin kai ya tsira yayi sama to daga nan abinda ya zaka habarka duk ana kiransa huska kuma in ka zo arwala duka za ka wanki ko kun fahimta kusa akwai suna suna arwala sai mutum kawai ya wanke bakin huska bakin dare nan bai wanke ƙasa nan baka wanke huska ba habar mutum na daga cikin huska da abinda zai wankewa arwala haba haba na daga cikin huska ko mun fahimta daga duk wanda bai da geme mai yawa irin nawa duk wanda bai da geme in ya zo wajen arwalla to har habasa sai kawo har habaka sai kawo ki gaba daya duka wasu kace da biya ga ce arrukin shi longerkin abun daga in matsalar gashi zawa ila zaqan ila akhir zaqan zuwa ƙarshen haba ina ne haba take to ƙarshen haba kenan sai ka sai ka wanke har ƙasa kenan ko mun bai ci karatun da aka wayanda ba sa wanke nan sai su sai su kula da kyawu mala yace wa ardan kuma larjarkin ita huskar ma bainal uznaini abinda ke tsakanin kunne guda biyu daga wannan matsalar kunya zawa matsalar kunya shine larjarkin huska longal kuma daga matsalar gashi zawa haba ashe daga nan duka sai ka wanke ko ina ba nan bane kawai ake muke ake a'a har eh wannan inda kunya take matsalar kunyan nan duka zaka wanki zawa wancan matsalar kuyar baki daya ina fatar mu fahimta yace wa yatafaqqadu fi ghaslihi asarira jabhatihi wa hiya takamish allati takunu fil jabhati wa yatafaqqadu mutun zai bibiyi fi ghaslihi gun wanke huskarsa asarira jabhatihi kusa akwai wanda Allah ya musu wasu abun nan da huska ko wasu tamuke tamuke a huska kun bayyana me yake ce musu da Hausa zaka ga mutum kamar fatar ta dan ba zazzana ba a'a fata ta dan ta dan saki ta game ta ta kume kamar jiki toy ko to irin to irin gidan wannan to wannan abun gaba ɗaya sai duka nan sai ka sai ka sai ka bibiyi sa ko kai abun sama sama sai ka bibiyo duka inda inda inda abun ya shafa ina fatar mu fahimta shine asariri jabhatihi goshi in ya ta tamuke in ya tamuke akwai tamuwa tare da shi to duka sai ka bi wannan wurin ka wanke sa wa zahira shafataini malace da kuma kan labba kan labba in mutu yana wanke huska agun wanke wuska laifin ka ka wanke shi saman shi sama na cikin abin da ake wankewa saboda ai yana cikin mi yana cikin wuska ko masha Allah shi yasa mutane da yawa suna kwaba ta ko mutane da yawa suna suna kuskure wajen wajen arwalla kuma ba ba a yin sallah sai an yi sai an yi arwalla yana kasar ba yadda za a yi kai to takarar shugaban kasar nan baka da diplom ko haka ne ba yadda za ka yi kai sallah sai ka yi arwallah haka ne idan ko ka hito za a yi rijita kika ko haka idan ka yi sallah ba arwallah ba ta yi ba Allah ya datar da mu sai ba da yake cewa wa ma bainal mankhirain da kuma abin da ke tsakanin hudan kunne a hudan kunne guda bi mankhirain nan guda hanci guda hanci hudar hanci shi ma duka abin da ke nan sai ka wanke duka yana cikin wuska sai ka wanke sa ana so abin da karatun kokof mu gano komi da komi saboda kada mu raga sai yake cewa wayajibu takhlilu sha'r al-lihyati al-khafifa ya wajiba wajibi ne kun ya tsefe gashin geman sa in har ya kasance al-khafif marar kabri marar yawa idan mutum baya da tarin gashin geme in yazo arwalla to zaka tsefe tsefa shine kai masa haka haka tsefe gemen ka kenan in kai ka tsefe sa cikin arwalla wajibi da duk wanda bai da gashin geme da yawa ya tsefe sa mun fahimta sai mana ce wa ghasli ma tala min al-lihyati al-kathifa amma in ka da tarin gashin geme da yawa to baki ba tsefewa zaka ba sai dai ka wanki sai dai ka ka wanke sa الثالثة ركني فرلنا نأكو غسل اليدين مع المرفقين ما ليتي وانك هنائي تارد إجير هنو إجير هنو نغتكين أبن دعيكي وانكي واه معنى إذن كوانكي سيكا سيكا وانكي هر وجين إجير هنو إذا من تولنكي كدكا وانكي سا شيء أبن ما ليكي نيه ويجب تخليل أصابعهما kuma ya wajiba ka tsitsefe ɗan yatsunka na hannu ‘yan yatsar hannu wa'yannan nan sai ka tsefe su, mun fahimta in kana arwula kana wanke hannaye duka sai ka ta tsefe su, wajibi ne in ji malam, wajibi ne, ba fa suna ba wajibi in ji malam, in za ka yi alwala ka tsitsefe waton yatsun hannayenka arrabi'atu farilla na hudu mala ya ce masu jami'in ra'asi shafa ma dukkanin kai ka shafa ma ko'ina kin kai wa awwaluhu min mabda'il wajhi ma ce farkon gashi farkon kai daga farkon masomar goshi daga masomar goshi daga masomar goshi nan kenan ko ku riƙe abun nan daga masomar goshi har zuwa wa akhirihi muntahal janjama aw aljumjuma aljunjuma ƙarshen shi kuma ƙarshen kwatta ƙeyar mutum mun san ƙeya ko kwatta muke cewa kwatta su ta ƙeya to ƙarshen sa ƙarshen ƙeya kenan daga daga goshin ga ai magabacin goshi zawwa zawwa ai ƙeyar mutum zaka zaka shafa masa mafhum sai ce wa man tawadda'a duk wanda ko yayi arwalla summa qallama azafirahu sai ya ya yanke akafinsa kai ne kai arwalla zaka yi sallah ba a fara ba sallar al'umar rake wannan kada ya abun nan wanda ya wanda yana sallah sai ya yayi arwalla sai ya yanke akafin hannayensa ko na kafa to ya hukunta sai yake aw halaqa ra'sihi ko kuma ya ya astigashin kansa kai arwalla zaka sallah sai ka kawai sai ka bi a wajen mai kwafi kawai sai ka shiga aka aka dire ta kaka na loka samari he to yanzu wannan gashin da ka sauke to ya hukuncinsa a musulunci wannan akayen da ka cire ya hukuncinsa a ciki wasu daga cikin malaman malikiya suna gani idan mutum ya yi arwalla ya cire akafe sai ya saki har yi suka ce idan mutum ya yi aski bayan kashin ya yi aski ya yi arwalla to wannan sai ya sake arwallar amma ƙauli mafi rinjaye ba za ka sake ba ba za ka sake ba a ba ba sake kawai in ka yi arwalla ka cire akaye lahiya low normal in ga ka aka cire aka aka yi maka aski lahiya loka tashi daidai ka je kai sallar ka shi ne malam zai ga mana hukunci ne sai ya ce fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'i at-taqlimi wala masha ar-ra'si ba zai ba zai ba zai sake wanke inda aka cire akafe dan wasu ce zai zai zai wanke inda aka cire akafe ma'ana kai ne kai arwalla sai ka cire akafen hannunka yatsu suka ce to zaka ƙara wanke yatsu ne shikenan ka wuce wargo suka ce sai ka sake arwalla wasu suka ce a'a abinda zaka yi shine kawai eh kawai arwallar ta yi ba sai ka sake ba ba sai mutun ya sake kuma wannan shine abinda yake mafi rinjayi wa ikhtulifa idha halaqa lihiyatahu amma malamai sun yi sabani cewa idan mutun yayi arwalla sai ya asige mi na'am mutum ne ya yi arwalla kawai sai ya ase gemensa ya za shi wasu ka ce saboda aske geme a musulunci abu ne wanda yake haramun baya da kyawu ya yi sabo wasu ka ce zai sake arwallon baki daya wasu ka ce a a hurin gefe kawai fuska zai sake wankewa wasu ka ce ba zai sake ba abin da yake mafi rinjaye shi ne kawai ya roƙi Allah gafara ya yi istigifari kawai ya yi istigifari sai a ci gaba da da inda aka tsaya kada ya sake Allah ya datar da mu maliki cewa faqila yu'idu ghasl mawdi'iha wa qila la yu'id wasu ka ce zai sake suka ce a ba zai sake ba al khamisatu nabiyar ghaslur rijlain shine wanke kafafu ma'al ka'abaini tare da ijiyar kafa sai an wanke su ba wai zuwa a'a har su sai an wanke har su sai ka wanke idan baka san al ka'abaini ba sai ba ce wa huma al azamati sune wasu kasusuwa guda bi annati ajin da suka tsira fi tarfai saqaini a gehen kauro wasu ƙasusuwa ne guda biyu da suka tsiro a gefen ƙauru kaga malam yami ya iya misali ƙorai ƙofo yadda mutum zai gane ko baka iya hausa baka ya an ce ƙashin da yake ƙasusuwa guda biyu da suka tsiro gefen auro ka san miye shi ne ake ce ma ijiyar kawa alkabai da kenan mafhum wa nudiba tahlilu asabi'ihima mala ce an an mandubi ne mustahabbi ne ka tsefe an so ka tsetsefe ɗan yatsun kafarka amma in baka yi ba babu laifi amma na hannu wajibi ne kai amma na kafa in baka yi ba baka da laifi as-sadisatu na na shidda na shidda addalku shine cuccudawa addalku cuccudawa yace wa huwa imrarul yadi alal udwi ma al mai shine ka biyo da hannu kucewar hannu saman gaba tare da ruwa ka sanya ruwa kuma ka biyo ma wannan ruwan da hannu kana gogawa shine addalku ka cuccuda ko mafhum tayyib malace wala yushtaratu muqaranatuhu lis-sabbi ba a shara'anta cewa ba dole dan da zuba ruwa da gogawa ba dole bane ba sharadi bane a cewa da zuba ruwa da da gogawa sai yace as-sabi'a na bakwai al-muwalatu shine gaggawa wa huwa an yaf'al al-wudu'a kullahu fi fawrin wahid shine mutun yayi alwala gaba ɗaya cikin cikin gaggawa guda mala ya kama ya kama jiki cikin aiki guda kaka tsaya kana iligas sai kai wannan gabar ya bushe sannan ka kai a'a duka tare za kai komi da da komi din gairi tafriqin ba ta da rabawa ba mutafahish wanda yayi munana ma'a zikri tare tunawa wal qudrati da kuma wato iko na wanke wannan gabobin Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya datar da mu kuma a cikin wannan babin ya kamata ƙarshen sa ya kamata mu kwana sati mai zawa sai mu dora akan sunnonin arwalla da ikon Allah subhanahu wataala daga nan kuma sai mu je mu ƙara zuwa abin da ya shahi mustahabbai da sauran abin da malam zai karanta da mu nan gaba muna fata wa Allah subhanahu wataala ya karba muna kurakure Allah subhanahu wataala ya yahi muna Allah ya iya muna abin da ba ma iya kawo mu muna roƙon Allah muna tawassuli da sunayensa mafi tsarki bukatunmu na alkhairi Allah ya biya naga gashi ma muna cikin wata nema ko mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah subhanahu wataala ya sauka wannan zamana mai tarin albarka sannan kuma ya amfani da mu da abinda za a shuka kuma ya sa a samu damana mai tarin albarka ya samu wanye da wannan duniyar lafiya ɗaliban ilimi da muke tare da su musamman ma masu shirye-shiryen fara jarabawa ta breve da kuma bak Allah ka san su kuma ka san niyyar kowanne daga ciki Allah ka taimake su Allah subhanahu wataala ka sa nasara da albarka a cikin karatun ka samu wanye lafiya ɗan kasuwan mu Allah ya taimaka mu da su baki daya ma'aikatan mu na gwamnati Allah ya ƙara albarka cikin aiki wayanda ba su da aiki Allah ya ba su aiki mai tarin albarka ɗan S media muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bisa wannan aikin da kuke jan aiki talata sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam فسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته